بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا يوم Laraba uku ga watan Zulhijja hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da ishirin da ɗaya ga watan shida miladiya tana da dubu biyu da ishirin da uku za mu shiga darasin fikin malikiya a littafin akrabu almasalik fasulun firraja'a fasali za mu karanta hukuncin raja'i farko tukuna arraja'atu shi raja'i ta'arifin shi in an ce menene raja'i audu zaujatil mudallaqati ghayra ba'inin lil ismati bila tajdidi aqdin wannan shine ta'arifi na raja'i audu zaujati komowar mata al mudallaqati a bar sakewa matar aure da aka sake ta kuma shikan ya zamo ghayra ba'inin ba shika ba'ini ba kaga ba'ini akwai ba'inul asgar akwai ba'inul akbar sannan shi ba'inul asgar shi ma kala-kala ne akwai ba'ini wanda dama an aure ta ba kwanan aure ba aka sake ta ba'ini ne akwai ba'ini wanda aka biya kul'i ba'ini ne akwai shikan da ko ba a biya kul'i ba amma an yi shi da sigan kul'i duk wannan ba'ini ne to duk ba irin wannan ba shika ne raja'i da aka sake ta sannan ta komo lil ismati zuwa ga igiyan aurenta bila tajdidi aqdin ba tare da an sabunta ɗauran aure ba wannan shi ake cewa raja'i walil mukallafi balagagge mai hankali yana da damar walau muhriman ko da yana harama da aikin haji kaga mai harama da aikin haji ai an hana shi yayi aure an hana shi ya aurar ma ya zamo alwali to amma ko yana harama da aikin haji yana da daman ya dawo da matarsa au maridan ko ba shi da lafiya misali mutum ne ya saki matarsa lafiyan shi kalau kan ta gama idda ya kwanta rashin lafiya yana cikin wannan rashin lafiya yana da dama ya dawo da matarsa kaga in ku sabon aure ne ba zai yi ba aw lam ya'zan lahu waliyun ko kuma idan sahuhu ne wanda yana da jagora kaga ba zai yi aure ba sai da yardan jagoran ko to yanzu da ya sake ta ko waliyin nashi bai yarda ba yana da dama ya dawo da ita in kuma bawa ne ma ko mai gidan shi bai yadda da ya dawo da matarsa ba in dai bata gama idda ba yana da damar ya dawo da ita to shine gashi nan ainihin walil mukallafi mubtada muakkad din shine irtija'uha shi balagagge mai hankali yana da damar ya dawo da matarsa amma wannan damar da aka ba shi fa sai idan ya zamo fi iddati a cikin idda take tana cikin idda bata gama idda ba in ta gama idda ba daman dawowa da ita sannan iddan ya zamo nikahin sahihin idda ne na ingantaccen aure amma idan dama auren ɓatacce ne ba a ji an ɓata ba ya sake ta tana cikin idda sai yake ƙoƙarin ya komo da ita sai mu ce ba zai ba ai dama auren ma ɓatacce ne sai idan ingantaccen aure ne sannan halla uhu sai idan takunta ɗin ya halatta. Misali, ai mun ce in shikan ba ba'ini ba ne ko? Shika ko da zai zamo raja'i sai idan mutum ya saki matar da ya yi kwanan aure da ita. To wannan kwanan auren da har zai ba shi damar raja'i sai idan ya halatta ya take ta a wannan saduwan da suka yi. Amma ya sadu da ita tana cikin jinin haila ko tana cikin jinin biki kaga duk wannan saduwa ne wanda shari'a ba ta yarda da shi ba. yawwa to duk irin wannan ba zai yarda da matar ya yi dogara da wannan saduwan ba za mu ɗauka kamar bai sadu da ita ba eh shi ne ai alma'adumu shar'an kalma'adumi me yasan suke cewa ba yawwa hallo ya toho to idan ya taro wa'annan sharɗan zai dawo da ita ta hanya biyu bi ƙaulin da faɗi in ya faɗi ƙaulin da ya nuna ya dawo da matarsa shikenan ta dawo karajatu kamar yake na komo wa matata, warta jatu ko na dawo da matata, wa amsabtuwa ko na riƙe matata, da ya faɗi wayannan kalmomin kaga ai sarihi ne na wajen ya dawo da ainihin aurensa. wannan wajen kauli kenan aw bi fi'lin ko kuma ya aikata wani aiki wanda aikin zai nuna ya dawo matarsa ko da bai faɗa ba shine misali ya sake ta kaga yadda ya sake ta zai bar ta a ɗakin ta ta yi idda zai mata cefane zai komai amma bai halatta ya ji daɗi da ita ba bai halatta su ci abinci tare ba bai halatta zai zauna su yi hira ba bai halatta ya ji daɗi ta kowace hanya na jin daɗi da ita ba sai kuma ya shigo ɗakin ya zo ya zauna suka ci abinci ya ji daɗi da ita amma bai ce ya da da ita ba to ka yanzu aikin da yin nan ya nuna ya dawo da ita dan in bai dawo da ita ba wannan abin da yin ai haramun ne to ma'ani yakin fihi ma amma fa tare da niyya cikin abu biyun nan cikin kaul ɗin ko cikin fi'il ɗin. maganan da ya ce ya dawo da ita inda niyan dawo ne ba da gangan ko kuma takura shi aka yi ba hakanan wajen aikin da ya yi shi ma inda niyan dawowa da ita ne amma dan ya zo ya sadu da ita ba da niyan ya dawo da ita ba wannan saduwan ba zai zamo raja'i ba tsakanin shi da Allah mun gane to wannan hanyoyi biyu kenan ba au bi niyatin faqat ko kuma da niyya kadai ba tare da faɗi ko aiwatarwa ba a zuciyarsa ya ce matata wance da na sake na dawo da ita ya niyan ya dawo da ita to wannan niyyar ta raja'in shi ya tabbata tsakanin shi da Allah alal azhari a bisa magana mafi ainihin bayyana yanzu misali idan ba wata hukuma ce za ta ɗauki mataki ba shi dai a zuciyan shi ya yi niyya ya dawo da matar shi amma bai gaya wa kowa ba kuma bai aikata komai ba har ita kam ta gama idda bayan ta gama idda shi kuma tun tana cikin idda ya dawo da matarsa to yanzu wannan raja'in shi yayi matarsa tana nan a matar shi tsakanin shi da Allah amma idan da za ta kawo ƙara wajen hukuma alƙali zai ce ma shahidna illa bima alimna kuma kunna lil ghaibi hafizina abin da yake zuciyarka ai gaibu ne yawwa shine yace alal azhari a bisa magana mafi bayyana aw bi qawlin sarihin ko kuma da faɗi bayyananne ko da babu niyyan kawai ya faɗa zahiri yace na dawo da wance walau haziran ko da da gangan ne ya faɗa wannan kuma raji'in shi yayi amma fa fi zahiri faqat a zahiri kadai banda tsakanin shi da Allah shi a zuciyar shi bai niyan dawowa da ita ba amma sai ya faɗa da baki ko da gangan ko kuma tilasta shi aka yi sai ya faɗa to yanzu raja'i yayi a zahiri amma tsakanin shi da Allah raja'i bai ba in bai dawo da ita da niyya ba wannan kaulin ne kadai har ta gama idda kaga ta zama ba'ina la bi mutamimin amma banda aka samu matsalaicin faɗi shi ma faɗin kuma ba sari ba mutamali wanda ƙaunin da ya faɗan zai yi raja'i ne zai yi ba raja'i ba ne kuma babu niyya ya faɗa to yanzu wannan a zahirin ma bai zamo raja'i ba bilani yakin ya faɗi ƙauni mutamali wanda kuma babu niyya ciki kamar me ka me ka atul hilla ko kamar yace ka atul hilla ka atul hilla kamar yace na dawo da halasci da can ba yana cikin haramci ba yace ya dawo da halasci wa rafa'atu tarima ko yace na dauke haramci kaga wannan mutamani ne zai yu da matar ne zai yu kuma wani halascin shi ne ko wani haramcin shi ne zai yu da wani ne zai yu shi ne to yanzu wannan kauli mutamani wanda ya zo ba tare da niyya ba ba zai zamo raja'i ba ko a zahiri ko a baɗi aw fi'lin ko kuma ya aikata wani aiki ka waɗi'in kaman taku ba tare da niyya ba to shi ma wannan ba zai zama raja'i ba kaga hanyoyin raja'i dai ya faɗi magana zahiri wanda ya nuna ya dawo da matarsa ko ya aikata aikin da ya nuna ya dawo da matarsa wayan na biyun ya zama sun haɗu da niyya ko ya faɗi ƙauli sarihi na cewa ya dawo da ita ko da gangan ne to wannan a zahiri ta dawo amma an ƙaulin ma mutamali ne kuma babu niyya ko kuma bai yi maganan ba aiki ya yi na ya nuna ya da matar amma wannan aikin babu niyya ciki to yanzu wayannan duk ba zai zama raja'i ba amma kuma wannan takun da yayi din wala sadaka fi babu sadaki ciki ka san yanzu ko zina mutum yayi da mace dole sai ya biya sadakinta kafin a zartar da hukunci akan shi to yanzu wannan matar ya sake ta kuma ya zo ya sadu da ita ba tare da yayi niyan ya dawo da ita ba kaga wannan saduwan ai haramun ne to amma ba za a masa hajji ba kuma ba zai biya sadaki ba saboda me saboda ai tana cikin igiyan auren shi wayya zaujatu ma damar fi iddati saboda haka ba zai biya sadaki ba sai dai kawai takun da yanzu mu ce ya aikata haram amma an samu dama dan shi ne ba za a mar haddi ba ba zai biya ainihin sadaki na cewa ya sadu da matar da ba tasa ba in ulima dukulun to muta'alliqin ainihin lil mukallafi din kenan fa a irtija'u din yana da daman ya dawo da ita in ulima dukulun idan an san dukuli tsakanin shi da ita mata an san an an taba sanin cewa sun taba kawai cewa amma idan kwata-kwata ba su taba saduwa ba misali tana Kano yana Maiduguri aka ɗaura aure tun da aka yi auren nan shi bai taɓa barin Maiduguri ya je Kano ba ita kuma ba taɓa barin Kano ta zo Maiduguri ba ba su je wani gari sun haɗu ba taya za a ce yayi kwanan aure sai kuma gashi ya sake ta sai daga baya zo ya ce zai raja'i sai aka ce ai raja'i ba zai ba sai ya ce to ai mun sadu ta ina kuka sadu kana Maiduguri tana Kano kaga ba a san cewa sun yi dukuli ba amma in an san dukuli ma'ana abin da ake nufi da dukuli shine kalayi a ce sun kawai ce kaga ya kasancewa ya sanu da ita wannan abu ne sirri tsakanin shi da ita amma kuma dukuli kam ai kowa in dai an yi din za a gani gashi nan zahiri saboda haka in an san ya yi dukuli da ita ma'ana sun shiga ɗaki tare shikenan walau bimra a taini kuma yanzu a nan shaida ba sai maza guda biyu ko namiji da mata biyu ba walau bimra a taini ko da da mata guda biyu ne suka tabbatar da cewa ya yi dukuli shikenan za a yi wannan raji'in. Wa illa, idan ku ba samu shaidu na dukuli ba kwata-kwata, fala babu damar raji'i, walau ta sadaka ko, ko da sun gaskata juna alal waɗi a bisa taku ƙabla ɗala'i tun kafin shikan. Ko da a ce, ya aure ta, tana Kano yana garin nan, tun kan ma wani mushkila ya faru sai take cewa ai sun sadu da mijinta. shi ma yana Maiduguri yake cewa ya sadu da matarsa ta ina aka sadu suka ce su ne suka sani ba taɓa zuwa ba bai taɓa tafiya ba sai kuma gashi ya sake ta yazo yace zai mai da ita aka ce kai da baka taɓa baka je Kano ba ita bata zo ba aka ga yace shi dai ya sadu da ita ita ma ta ce ya sadu da ita to amma ba wanda ya san sun taɓa saduwa to yanzu wannan gaskata junan da suka yi din ba zai sa ya mai da ita ba mun gane shi eh yawwa walau ta sadaka ko da sun gaskata juna tunda ai kaga hankali ba zai kama mutumin da bai taba zuwa gari ba ko kuma bai je garin ba ita ma bata zo ta ina za a samu aha walau ta sadaka alal wadi qabla talaqi kuma gaskata junan ba ko da tinkan ai shikan ne balle ma kuma bayan shikan ta gaskata ya gaskata duk ana tuman su ba za a karba ba illa an yazara biya hamlum tofa sai dai idan ciki ya bayyana gare ta sannan lam yanfihi shi mijin bai kore cikin ba yace na shi ne tana Kano yana garin na aka yi aure an yi aure ana nan ana nan sai kawai ciki ya bayyana da ciki ya bayyana wance ya ta ce ba ina da miji ba ha to miji ya shebe ta ce ni dai mun sadu shi kuma kaura matar kaura ciki ya ce ɗana ne to yanzu a nan ba zancen binciken ba su taɓa zuwa ba sai dole za a rufa wannan yaron asiri dole a tabbatar da cewa matarsa ce in ma ya sake ta zai iya raja'i. saboda idan aka ce za a matsa kaga zai janyo a ainihin kori wannan yaron daga ainihin ubansa aha wa ukhiza bi iqrarihima mushkila idan suka gaskata juna ba a san dukuli tsakanin su bayan mun ce raja'i ba zai yiwu ba ba to fa in an kore raja'i ba wai shikenan za a bar su bane za a kama su da ikrarin su shi ba ya ce yayi raja'i ba yanzu raja'in ba zai ba ya ce ya dukuli ba yanzu raja'i ba zai yiwu ba amma kuma duk wasu dokokin aure ya hau kan shi dole ya ciyar da ita dole ya tufatar da ita dole ya bata gurin zama in da matan shi uku ne ita ce ta hudu yanzu kaga an hana shi raja'i ko in ya ce zai wani aure kuma ba za a bar shi ba za a ce ai kana da mata tun da ka faɗa to a damun da yake a ce ai ba zai yiwu ba tun da akwai sharaɗin da ba ku cika ba to kaga dukkan sharɗai na aure ko dukkan dokokin aure zai hau kan shi ta ɓangaren shi ita ma kuma haka ita ma dole ne za ta yi ainihin tunda ta ce sun yi dukuli dole ne ba zai ta yi wani aure ba dole za ta zauna a matsayin mai miji da sauransu haka nan duk dokokin aure ita ma ya hau kanta kuma koma ai in ba zai yi ba hakan eh a sun ka sanguma na dokoki gaba ɗaya ya wukan sun da sun gaskata juna. Aha, kada wa gula ba'adaha wannan hukuncin shi kamar inda ya yi da'awan ya dawo da matar shi, mijin ya yi da'awar raja'i ba'daha bayan ta gama idda misali matar da ya taka bayan ta gama idda sai ya zo ya ce shi fa ya mai da matarsa tun kafin ta gama idda yayi da'awa ina shaidu ba shaida amma shi yayi da'awan ya da matarsa kaga tunda ba shaida ba za a tabbatarwa wannan raja'i ba zai yi a shi watan da ba tabbatar da awa ne kawai to amma a hakan ita ta gaskata shi ma ya gaskata shi ma ya tabbatar ita ma ta gaskata to yanzu a nan wannan raja'in ba zai yiwu ba sannan kuma kowa za a kama shi da ikirarin shi yawwa yana nan a matsayin ainihin mai mata zai mata duk abin da miji yake wa mace sannan ko ba zai yi sadu da ita wajen raja'i bai ba ita ma kuma ba ta da daman aure dole ta kwanta ta zauna a ƙarƙashin igiyan aure amma kuma koma wannan mijin ba zai yiwu ba mun gane shi ne ya ce yawa amma fa duk wannan muna magana in ta ma da ya ala tasdiki idan suka zarce a bisa gaskata juna amma idan ya zo ya ce wallahi dama ni dan adamin da ita ne ni dama gaskiya ban yi raja'inta ba shikenan wannan ainihin haƙoƙi ya sauka kan shi haka ita ma ta ce wallahi ni dama so nake a koma tunda dai komai ba zai yi ba dama abin da na faɗan ƙarya ne shikenan amma suka tire akan wannan gaskata junan to wannan ainihin dokoki ya hau kansu haka nan kuma abu zai miki sannan a haka wannan halin da ake ciki walahu jabruha yana da daman ya tilasta ta ko ya tilasta waliyinta ala tajdidi aqdin a bisa a sabanta sabon aure da rubu'in dinarin da rubu'in dinari. Yanzu misali, mun ce raja'i ba zai yiwu ba, ko kuma mun ce dole dokokin aure ya kan shi ya kanta. Kaga yanzu in yana bukatar mata hudu ne yanzu matan shi uku a gida. Wannan ta hudu an ce raja'i ba zai yiwu ba. Ya ta yanzu ya aure mun ce ba zai yiwu ba. Ita ma kuma za ta yi aure mun ce ba zai yiwu ba yakin ce an yi raja'i. To yanzu a wannan halin sai ya zo ya ce to yanzu wance tun da abin ya zama haka dama ai in ma ba'inin ne zai yiwu in aure ki da sabon aure kaga ai haka ne ko tun da ai raja'i ne ba zai ba amma ba hana shi aure ta da sabon aure ba sai ya zo ya ce to yanzu abin da za a yi yanzu zan ka rubu dinar a jaddada mana aure sai ta ce ba ta yadda ba to yanzu yana da dama ya tilasta ta dole ta ta yadda tunda in ta ki yadda shi ma yana cikin matsala ita ma tana cikin matsala saboda haka walahu jabruha haka idan sawuwa ce yana da dama ya tilasta waliyinta dole ne ya kawo ƙara hukuma ta tilasta dole a ɗaure wannan auren da rubu dinar don a ɗauke wannan kuncin a kansu. Mun gane? Shi ne walau jabruwa ala ta jididi aqdin bi rubu dinar kuma in ya zo rubu dinar kawai zai bayar. Ai dama in ka lura ba hakkin shi ko hakkin ta aka kula ba hakkin Allah aka kula. Ko? To hakkin Allah kuma dama sadaki rubu dinar ne. saboda haka in an zo yana da dama ya bada wannan rubu dinar ɗin kuma dole kowa ta so a ainihin jaddada aure a tsakaninsu. Walan tunkirin wada'a sannan shara'i na can da muka ce, da muka ce in ulima dukulun ko in an san sun yi dukuli, to ko an san sun yi dukulin ko lam tunkirin wada'a sai idan ba ta yi inkarin ya sadu da ita ba. Amma mun sani ta tare gidan shi sun kwana ɗaki ɗaya sai ya sake ta yau da ya zo yin raje ya ta ce wani raje kuma ni yanzu shika ba ini ne ya ba ini ba na sadu da ke sai ta ce ita sam bai sadu da ita ba yanzu anan ma raje ba zai yi ba sai idan ita ma ta tabbatar da cewa ya sadu da ita sannan raja'i zai yi wasu yanar raja'atu in kamar lahu bayyinatun ba'da ala iqrarihi a can ba mun ce kada a wahu laha ba'da ba inda a waye ba shiru a nan ne za mu ce raja'i bai ba amma wasu har raja'atu raja'in shi yana inganta in kamar lahu bayyinatun idan shaidu suka zo suka tabbatar ba'ada bayan ta gama idda ala iqrarihi a bisa iqrari shi yanzu misali sun tafi aikin haji ne a can makka lokacin ba wannan waya na GSM din a can matar siyasa ke ta tana idda a nan suna can sai ce wane wane ku shaida na mai da matata suka tabbatar ta ga ita bata ji ba ba wanda ya sani har ta gama idda aka dawo sai ya ce a ji a ce wance ta dawo tace ita ta gama idda yace to ai shi ya mai da ita tun tana cikin idda ina shedu ya ka shedu suka zo suka tabbatar to shi kenan raja'in shi ya tabbata mun gani raja'in shi ya tabbata au tasarrufihi laha ko aka samu shedu suka zo suka ba da shaidan tasarrufin shi gare ta irin tasarrufin miji da mata in mutum ya saki mace tana ɗakinta zai mata ɗawainiya amma babu zancen zamantakewa namiji da mata tsakaninsu ko sai aka ce sai ya ce shi fa ya mai da matarsa tun kan ta gama idda sai aka ce waye shaidan ka sai ka shaidu suka ce tabbas mun shaida bayan sun rabu bai wuce da sati biyu ba ya ci gaba da cefane ya ci gaba da zuwa yana kwana a gidanta ya ci gaba da mu'amala da ita irin mu'amalar miji da mata to yanzu wannan kaga aikin da yin ya tabbatar da wannan raja'in da shaidan wayannan shaidun za tabbatar da da'awan shi na raja'i da yatin a cikin idda au tasarrufi la ko au mabitihi inda fiha ko kuma kwanan da yake yi inda a wajen matar fiha a cikin idda ga shaidu sun tabbatar da cewa bayan ya sake ta ma dai ranar kwananta yana zuwa yana kwana a gidan to yanzu zuwa ya kwana a gidan an samu shaidu na cewa yana zuwa yana kwana a gidanta wannan shi ma ainihin zai gaskata cewan yayi raja'i tun kafin ta gama idda a tabbatar mar da wannan raja'i aukana ko miji ya ce matar shi irka ji a tuki wanke yanzu kan na huce na da da ke faƙarar sai ta ce ayya in ƙadatil iddatu a iddan ya riga ya ƙare to fa a kama bayyanatan sai mijin ya je kawo shaidu suka tabbatar alama yukazzibu ha a bisa abin da zai ƙaryata ta shi ma rage shi zai tabbata yanzu misali ya ce wance na mai da ke bayan ya sake ta kamar wata biyu wance na mai da ke sai ta ce ai na gama idda wani gama idda ba ke ce kika ce wa Malam Abdullahi da barista Ibrahim cewa yanzu jini ɗaya kika gani saura jinin ki biyu kuma yau da maganan ke kwana biyar ba sai aka kira suka tabbatar suka ce a gaban mu ta faɗi haka to ya za a yi ke da jini ɗaya kika gani yau kwana biyar kuma yanzu kice kin gama idda kaga ba zai yi ba kaga an samu shaidu sun ƙaryata wannan cewa ta gama idda to yanzu zai amfani da wa'annan shaidun kaga ai kaunin ta aka ɗauka na cewa jini ɗaya ta gani ko jini biyu ta gani da kuma aka auna zuwa yanzu ba zai ta ga jini na uku ba to yanzu a amfani da wayannan shaidun a tabbatar mar da ainihin raja'in shi shine fa qama bainatan ala ma yukazzibuha aw ko kuma saka ta dawilan da yace wance na dawo da ke sai da ta yi shiru aka ɗauki tsawon lokaci kamar sai da aka wuni ko aka samu kwana guda sannan sai da dawo ta ce sun makalar sannan ta ce kanatin ƙagar ko ai idan ya riga ya ƙare lokacin da ya ce ya dada ita ba ta ce mar idan ta ya ƙare ba sai da aka ɗauki lokaci daga baya ta zo ta ce idan ta ya ƙare ba za a saurare ta ba in ya ƙare me yasa ba ta faɗa tun da wuri ba amma la ko mu tsaya nan to alhamdulillah